بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ina jin zai zama goma sha ok ashirin ne mako ashirin daidai ga watan safar shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da ashirin da uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin wannan sura mai albarka na suratu al'an'am da muke gabatarwa a wannan masallaci na shek ja'afar mahmud adam da ke sabuwar gado rahimahullah ta'ala yau za mu tashi ne aya ta casa'in da takwas insha Allah ko? wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون Allah yana ci gaba da bayani dangane da ayyukan da ya ɗauki nauyin aikatawa a matsayinsa na Ubangiji tabaraka wa ta'ala mahalicin sammai da ƙasai a satin da ya gabata Allah ya mana bayani wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litatadu biha fi dhulumatil barri wal bahri Allah shi ne ya sanya muku taurari da kuke ganin su a sama ba don komai ba don ku san hanya da su ku samu shirya shiryar hanya gane hanya aka ce matafiya suna amfani da waɗannan taurari don gane hanya su san gari saboda a daɗin babu hanyoyi babu wadatan ma da za a sari hanyoyi qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun hakika mun yi bayanin ayoyi dalla dalla liƙaumin ya alamuna ga mutane waɗanda suke masana masu ilimi kuma waɗanda suke gane bayanin da ake musu sannan yau kuma yake cewa wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida Allah fa shine ya fare ku shine kalmar ansha'a ansha'a tana nufin wabtada'a tana nufin khalaqa Allah shi ya fare ku kuma shi ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya ana nufin ita ce annabi Adam alaihi salatu wassalam ma'ana ran annaba adam duk dan adam da ka gani a duniya tushensa annaba adam da musulmi da kafiri ba yi da wata mafuta ba yi da wato mafara in ba annaba adam ba fa mustaqarrun wa mustauda Allah ya ce akwai waɗanda suke zama cikin mahaifa shine mustaqar su tabbata a cikin mahaifa su ta zama har zuwa lokacin da za a haife su shine mustaqar wa mustauda akwai wanda kuma za a ajiye su a cikin kabari har zuwa lokacin da Allah zai tashi alkiyama shine ma'anar fa mustaqarrun wa mustauda wasu malaman suka ce a fa mustaqarrun fi wato a a a mustaqarrun fi aslabil abai kuna nan masu tabbata a tsatson iyayenku wa mustauda'un fi arhamil ummahat ga kunan kuma an ajiye ku a cikin mahaifar iyayenku mata wa mustaqarrun fi rahimi fi rahimi wasu malaman suka ce kenan wasu kuma suka ce wa mustawda'un fil ardi kamar yadda Allah ya ce wa nuqirru fil arhami ma nasha'u muna tabbatarwa da wanda muka ga dama a cikin mahaifa ko ga wanda muka yi ra'ayi a cikin mahaifa ila ajalin musamman zuwa wani lokaci ma'ana ku sani cewa kuna da wata rayuwa kafin ku zo duniya sai da kuka zauna a mahaifa kuka dade kuka shafi wata tara wani ma sai da ya wuce wata tara din wannan mustaqar kenan wa mustauda bayan nan kuma kun gama kuka shigo duniya za ku mutu idan kun mutu kuma za ku yi wannan zaman istiuda'i shine zaman wato wato kabari rayuwar barzaku ku ta jira yanzu tun da aka yi duniya ake mutuwa wasu suna kwanci a kabari suna ta jiran Allah ya tashi alkiyama shine wa mustauda qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun Allah ya ce hakika mun yi bayani ayoyi dalla-dalla ga mutane waɗanda suke masu fahimta masu ganewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا هذا wannan ayat tana fassara wannan ku ji tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya halice ku min nafsin wahida daga rai kwaya daya shine annabi adam wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida Allah ya halicce ku daga rai kwaya daya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha da wannan rai Allah ya halicci matar wannan adam din wa bassa minhuma rijalan kafiran wa nisaa daga nan ne kuma aka yi ta fitar da mazaje maza da mata masu tarin yawa wa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida وجعل منها زوجها ليسكن إليها أو تآير كنا الله شيء هالتشيكو دقري قوايا ديا كما يحال التاوى wannan rai mata shine wa ja'ala wa ja'ala anan wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha ba dan kuma dan ya samu sukuni da natsuwa dan Allah ya nuna cewa matanka ko iyalinka sukuni ne gare ka insha Allah ta'ala wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an kuma Allah ɗin nan dai shi ne ya fitar da ruwa daga sama ko ya saukar da ruwa daga sama kalmar anzala tana nufin wato saukarwa minas sama'i daga wannan sama in an ce sama ba can ƙololuwar sama ba abin da yake sama da kai da girgije kenan daga hadiri daga gajimare Allah shi ya saukar muku ruwa daga sama fa akhraja bihi Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar ta dalilin wannan ruwa na bata kulli shay'in tsiro na komai ruwa din nan idan ya bugi ƙasa ta sha ta kumbura sai ta fitar da tsiro fa akhrajna minhu khadiran muka fitar da ainihin wato shuka da bishiya koriya shar shine khadiran in an ce al-khadir ko abin da a she'un khadir ana nufa abin da ke green kala muka fitar da ƙasa duba ƙasa yadda take muka fitar mata khadiran me khadiran koren ciyawa bishiya tsiro duka da itatuwa gaba da koren fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba kuma daga wannan khadir koren itace ko koren ganye da muka fitar sai mu fitar da habban mutarakiba mu fitar da wato kwaya wata na kan wata mutarakiban ana nufin mutarakiman in an ce attarakum mana wani yana kan wani wani yana kan wani wani yana kan wani daga cikin kwayayyaki da Allah tabaraka ta'ala ya halitta cikin alkama da su shinkafa su gero su masara za ka ga yadda Allah ya halicce su suna jere amma wani yana kan wani wani yana kan wani wani yana mana wannan yana jingina da wannan wannan yana jingina da wannan attarakum ke Allah ce mu muka yi wannan نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها muna fitarwa da ainihin wato daga dabino mu fitar da daga daga daga attalla ya kharuju min samarin nakhli wato fure ya fita daga ainihin wato dabino qinwan a fitar da nonon dabino daga furen dabino me ake nufi itacen dabino kafin ya yi ɗa ba yana yin fure ba ba yana yin wannan me ake ce da shi fure da ake ce da shi daga wannan furen ne kuma za a yi masa kilili daga wannan kililin ne kuma zai zo ya yaya daga wannan yayan ne kuma idan ya zo ya bushe aka sare shi ko bai bushe ba aka sare shi haka aji shi zaka dauka ka ci ya fitar da wani ɗa mai tauri daga fure fada yake amma ya zama wani mai tauri kamar dutse ba za ka iya fasa shi ba shine wa minan nakhli na an-nakhl nukhriju minhu habban wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniya me qinwanun daniya in an ce daniya wato kamar ka ce nonon dabino daniya waɗanda suke kusa-kusa wasu ma mika hannu za ka ciro wani kuma makata za ka sa na itace ka jawo in an ce daniya wato abin da yake wato wato karibu tana wuli wanda yake kusa da kusa a ɗauke shi shi sa aka ce da a duniya duniya an ce da duniya duniya ne saboda tana kusa kamar ya tana kusa an kusa za ta ƙare nan da nan za ta ƙare lahira kuma an ce da ita akhira ta ƙarshe don ita ce ta ƙarshe sai dan adam ya gama tsiyarsa sai ya tafi lahira me lahira akhira me akhira ƙarshe daga can kuma babu wani abu kenan to muka fitar da dabinai wasu suna kinwanun daniya ƴaƴansu yana kusa kusa yanalu halqa'im wal qa'id wanda yake tsaye zai iya ciran dabino wasu dabinan ma kana zaune zaka cira kala kala ne akwai dabino mai dogo tsawo sai an sha wahala a ciro shi akwai kuma wanda yake gajejjerun dabino akwai wanda yake ma baya wuce ma tsawon mutum ma yi ta yaya kur suna nan kala kala kala nau'in dabino malam bire ego ba ga waɗanda suka san dabino ne to duk Allah ne tabaraka wa ta'ala wato yake saukar da su tabaraka wa ta'ala a cikin dabino akwai wanda yake nesa kamar yadda muka faɗa amma anan Allah ya wadatu da ambaton na kusa din tafa bi zikril qaribati min al ba'idi al ba'ida Allah ya ambaci na kusa akan ya ambaci na nesa saboda na kusa shi za a fi fahimta da wuri ko wa jannatin min a'nabin ay wa akhrajna minhu jannat muka fitar da gonakai jannat jam'i ne na janna ana nufin wato gonakai na inabi kala-kala gashi nan duk ana nomawa a ɗauka a amfana kinwanun daniya ko kuma kinwan shi ma akwai reshe-reshe ko nono-nono idan an ce alkinwu a larabci um, dabino kan ba ana ciro shi kuga ana sai da shi ma a jikin ɗan itacensa ba ba yana da zarba yana da zarba yana da ainihin wato tanka ba to abin da yake rike da dabinin ƴaƴan dabinin wannan itacen mai zare-zaren shine ake ce da shi qinwu an gane yanzu kaga inabi ma yana da qin yana da qinwan duk wanda ya san inabi ana ciransa ne kamar dabino yake ma'ana an ka ciro shi a jikin a jikin wato itacen kake dan ciccira ka ciccira ka ciccira ka ciccira to wannan shine ake ce da shi qinwan bayan dibino bayan inabi sai me yake da qinwani sada ayaba ita ma zaka iya qinwu ne sai me kuma na'am ban ji ba dorawa da kyau na'am ban ji ba ƙwaru ƙwaru ƙwaru me ƙwaru ban ji ba inibin hausa to Allah ya saka da alheri to wannan shine qin na ce ku faɗa ne don ku fi gane misalin ku to an ce qinwanun daniya masu wannan wato wato nonon ko reshen na kusa-kusa na ƙasa shi ma inabi an yi gonakinsa yana da wannan kinwanu wa zaituna war rumman Allah ya bada zaituni shi ya halicci zaitun ya halicci wato rumman mana ya halicci bishiyar zaitun da bishiyar wato rumman mushtabihan wa gaira mutashabih da masu kama da juna da wanda kuma ma ba su da kama da juna mushtabihan waraquha mukhtalifan samaruha ganyen yayi kama da juna amma kuma 'ya'yan itacen sun sha bamban akwai itatuwan da zaka ga ganyen su iri ɗaya ko kala ko faɗin ganyen amma kuma 'ya'yan itacen fa sai ga daban-daban ne yanzu ganyen mangoro kore ne ganyen masara ma koriya ce ganyen gwaiba ma koriya ce amma kuma da mangoro da gwaiba da masara ba iri ɗaya bane to wannan mushabihan wa ghairu mutashabi akwai wanda za a gansu ma kamar irin su ɗaya kala ɗaya amma ɗanɗanon kuma ba iri ɗaya ba to wannan shine dan a nuna maka iya mulkin ubangiji kuma yadda za a gane sarautar Allah malam bakin nan fa kwaya ɗaya ne idan ka sa masa gwanda sai ya gaya maka fa gwanda ce ko makahu ne ka sa mai gwanda a baki zai ce gwanda ce amma in ka yanka masa rake ka bashi zai ce rake ne wannan idan ka bashi dibino zai gane dibino ne haka kuma in ka bashi kwakwa zai ce ba dibino bane kwakwa ne mangwaro ɗanɗanansa daban gwaba ɗanɗananta daban dinya ɗanɗananta daban kanya ɗanɗananta daban aduwa ɗanɗananta daban amma kuma duk sinadari baki ɗaya ne ka gan shi fata ce ƙwaya ɗaya ta baka ɗanɗanan gishiri ta baka ɗanɗanan shuga ga hanci nan ƙwaya ɗaya duk abin da ya zo yana da wani senso yana ji zai kai ƙwaƙwalwa ko idan ka rufe ne ana sa maka nama za ka ce wallahi nama ne senso ɗin ne ya kai idan ka yana rufe aka tukwikwe bayan gida Allah ya akramakumullah a samu bayan gida a kulle shi a a yan takarda a dan dodana maka nan da nan za ka da kai senso din da ya kai wannan duk hikima ce da kudura ta ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan kadai ya sai nuna maka mala akwai Allah amma da za ka ɗauki hannunka in dai dan jin ɗanɗano ne taste ka taɓa gwanda da hannu wannan hannun sanson ba zai kai maka ya ce maka zaƙi ne da shi ba ba a gane zaƙi da hannu kuma ba a gane ɗaci da hannu haka kuma ba a jin ƙanshi da hannu shi ma baki duk ƙoƙarinsa inda dan gani ne in ka sa masa mangoro a baki in dai dan ya bada labari ne ta gani bai isa ce wannan mangoro ba ne ba kowanne da aikinsa haka ne? kowa da aikinsa abinda baki zai hannu bai zai iya yi ba ko haka kuma abinda hannu zai baki bai zai iya yi ba akwai abinda zai kari da hannu amma bai zai kari da baki ba akwai abinda zai shiga hanci amma wallahi bai zai shiga baki ba akwai abinda watakila zai shiga ta baki amma bai zai shiga ta hanci ba akwai abinda za a iya sa shi a kunne amma ba zai wuce ta baki ba ko kuma abinda ya wuce ta baki ba zai shiga hanci ba ballantana su ido kan a gaishe ku manya kenan waɗanda su ake wata katsantsan da to wannan yana nuna mana wala girman mulkin ubangiji da sarautar Allah ana so mutum musulmi kullum ya rinka sa wannan abun a lissafi a tunani ko ba a ja masa aya ba ko ba a ja masa hadisi ba to ya rinka tuna wannan sai ya ƙara masa ƙarfin imani da Allah tabaraka wa ta'ala mala yace unzuru Allah yace unzuru ila thamari idza asmara ku duba ku gani zuwa 'ya'yan itace kalmar samarihi din nan ana nufin 'ya'yan itace idan asmara yayin da suka yi suka yi itacen wa yan'ihi lokacin da suka nuna suka kai lokacin a yanke su ko a cire su ko a balle su ko a ci kalmar yan'i ana nufin lokacin nuna su lokacin da suka kai munzalin a cira a ci a sha inna fi zalikum laayatin liqaumin yu'minun Allah ce lalle wannan bayanai da aka muku wato ayoyi ne amma ga mutane masu imani da Allah waɗanda suka yi imani da Allah to wannan yana ƙara musu imani Allah ka ƙara mana imani da kai na malam وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون a can farkon aya ya magana akan ruwa ruwa fa akram kallahu za ka iya cewa wato shi ruwa shine mai amfani a cikin komai kuma za ka iya cewa ma ba abin da fi shi amfani komai yana amfani da ruwa kamar yadda Allah ya fara cikin Qur'ani waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy duk abin da ka san yana raye to lalle akwai tasirin ruwa a tattare da shi ko an yi amfani da ruwa wajen halittarsa ko kuma yana amfani da ruwa a rayuwar shi komai yana da buƙatar ruwa ko directly shi bai amfani da ruwa ba to akwai sinadarin da yake amfani da shi dole sai da ruwa gashi nan idan ka sha ya maka yawa ya maka illa idan ka sha shi kaɗan kuma ka ji kana da buƙatarsa kuma tun da Allah ya dan adam yake shan ruwa ko bai daina shan ruwa ba ba zai kuma daina shan ruwa ba sai ranar da ajalin sai ya kare duk wanda aka ce yau ya daina shan ruwa to ko dai ya mutu ko kuma babu lafiya sai an ga likita haka dabbobi haka wannan ƙasar da kake kanta dole tana da buƙatar ruwa haka waɗannan itatuwa duk abin da ka gan shi kore to wallahi da ruwa yake amfani ko ba ga ruwa a ƙarƙashinsa ba yana da jijiyoyi 'yan aike da suke zuwa su ɗebo masa ruwa su kawo masa ya sha inda za ka sari bishiya yau ka ɓallo jijiyar ta ka dakar jijiyar sai ka ga ruwa a ciki duk dabbobin da Allah ya halitta sai sun yi amfani da ruwa duk na'urar da za a yi amfani da ita sai an yi amfani da ruwa yanzu ga wuta wai kalli wuta ita ma wai daga ruwa take wuta ba wanda ba sa fashiri amma ita ma daga ruwa take ga ta nan sinadarin da za a ba mu ɗai sai an samu ruwa wadatacce har a ce ma in ruwa ya yanke ma ruwa wuta yana ɗaukewa wa ja'alu lillahi shuraka aljinna amma duk da haka mutane suka sanya wa Allah abokanan tarayya cikin aljanu shine shuraka aljanna suka kafirta suka mayar da aljanu su ne wato abokanan tarayyar ubangiji wai Allah yana bayarwa aljanu ma suna bayarwa wa khalaqahu alhali kuma Allah shine ya halicci aljanu yanzu nan kaga ai ba ai ubangiji adalci ba abin da ya halitta kuma ku dauki ka ku ce shi ma din yana da matsayi na Allah to da aljani da mutum fa dukkan su halittar ubangiji ne yanzu anan Allah ya zargi masu bautar aljani ko masu hada Allah da aljani to haka kuma daidai ne da waɗanda suke hada Allah da dan adam ma suna yi wa dan adam bauta suna yi wa Allah bauta wannan kalmar wa khalaqahum lamirin yana komawa kan aljinna ne ai wa khalaqa Allahu aljinna Allah ne fa ya halicci aljanu ɗaya daga cikin malamai yake faɗa cewa wannan aya tana daɗa magana akan zindiƙai da suka tabbatar da cewa wai Allah tabaraka wa ta'ala da shi da shaidan suke tarayya wajen halitta Allah ya haɗa ƙarfi da shaidan wajen yin halitta iblis wajen halitta shi ma yana da rabo suka ce Allah shi ya halicci haske shi ya halicci mutane shi ya halicci dabbobi iblis kuma shi ya halicci duhu ba Allah ne ya halicci duhu ba kuraye da su kyarkeci masu cizon mutane duk shaidan ne ya halicce su macizai da kunami ba Allah ne ya halitta ba shaidan ne ya halicce su shine can inda Allah ke cewa wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun waɗannan aljanu ko shaidanu da aka sanya su tarayya da ubangiji aka ba su wani rabo ko shi shaidan aka yanka mai wani rabo na halitta Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicci shaidan din shi ya halicci aljanu kuma su aljanu sun san cewa a kiyama su ma sai sun zo filin tashin kiyama walaqad alimatil jinnatu innahum lamudaruna subhanallahi amma yasifun aljanu ma sun sani za a haɗu a kiyama aljanu ma Allah ya ce tsarki ya tabbata gare shi dangane da abin da suke siffanta shi da shi na cewa shi tauyayye ne wai halitta ma wai bai isa shi kadai ba sai yanzu wannan gani suke kamar rabo ne wai ba a ce Allah halicci duhu ba shi dai a bar masa haske awaki da tumaki da shanu da raƙuma da bujima Allah ne ya halitta amma karnuka da aladu da kuraye masu cizon mutane wannan duk aikin shedan ne kayan sun kenan kaga ubangijin ba ɗaya bane ba kenan wannan kuma tawaya ne ga ubangiji wa kharaqu lahu banina kalmar kharaqu mutanen madina sun karanta wa kharaqu lahu a maimakon wa kharaqu lahu banina wato suka ainihin wato kirkirar wa Allah 'ya'ya kalmar kharaku a larabci kharaka tana nufin wato ikhtaraka kirkira suka kirkirar wa Allah tabaraka wa ta'ala ya'ya maza wa banatin bi ghairi ilmi har ma wai da ya'ya mata ka ce wai Allah yana da ya'yansa maza yana da ya'yansa mata bi ghairi ilm Allah ya ce ba su da ilimi ba da ilimi suka yi wannan ba jahilai haka kawai suka yanki faɗi shaci faɗi kamar yadda yahudawa suke cewa uzairu dan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah ka gani wa kharaqu lahu banina kenan ɗan kirista ma su ne waɗanda suka kirkirar wa Allah cewa yana da dadan sun ce Yesu dan Allah ne yahudawa ma suna cikin wa kharaqu lahu banina wanda suka kirkiri ƴaƴa wa ubangiji wanda suka ce uzairu dan Allah ne saura kuma kafiran larabawa su kuma suka ce almala'ikatu banatullah mala'iku duk wani mala'ika wai ‘ya'ya ne mata na Allah mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah Allah tabaraka ta'ala ya tsarkake kansa dangane da wannan kirkira ya ce subhanahu wa ta'ala amma ya sifuna tsarki ya tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da barin abin da suka sifanta shi da shi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai haifa ba kuma ba haife shi ba sannan ba shi da kini ba shi da abokin tarayya ko mutum daya ba wanda ya taimaki Allah wajen halittar sammai ba wanda ya agaza wa ubangiji wajen halittar kasai haka kuma Allah bai da bukatar da ko diya ana da bukatar ɗa ne ko ɗiya don saboda rauni amma Allah bai da bukatar taimakon wani Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil lahu maqalidu samawati wal ardi Allah shine mahalicin komai khaliqu kulli shay'in kuma shine wakili akan komai kuma dukkan abubuwan juya sammai da kasai maqalid marika majaya na abin da ke cikin sammai da kasai halittu yana hannun ubangiji tabaraka wa ta'ala to don me zai a ce yana da da ko yana da diya in kuka ce yana da da ko yana da diya kenan yana da mata kaga wannan suna sifanta Allah ne kamar da suke sifanta dan adam danganta Allah da wato barnar da suke cikin su yayi yawa kana cewa Allah yana da da to ka ce yana da mata ke anna yakunu lahu waladun ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء الله يتيب أنا تكاكا زي زمانا دا أما كما ولم تكن له صاحبة بايدة ماتا كما الحالي شيء حالي تكومي cewa magana Allah yana da da wannan kuskure ne ba daidai bane wannan ɗaya daga cikin dalilai da suka bayyana bambanci tsakanin musulmi da kirista kenan yan boko da ba su da addini ko wadanda ba su gane ba ce ayo ai ɗaya ne su malam suna da littafinsu suna da annabinsu suna da addininsu ko an ce ma ba su da addini suna da addini ya za ka ce musu kafirai malam ko kun gan ku matsalar ku yan zafin addini kenan karshen zamani ta yanzu mutumin da ya ce Allah yana da ɗa ai babu arne mai rijista irinsa ba littafi yake da shi ko takardun duniya tara gaba daya to sai su manta sai su dubi bangare guda sai su manta da sauran bangarori jiyan nan a coci an fada cewa yesu almasihu dan allah ne jiya jiya dan nan an fada kuma a garin nan allah yana da haƙuri duba duk fadan da ya ta yi akan wannan amma wasu suna nan suna ta kan fadan cewa masihu dan allah ne kuma Allah ya faɗa mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulan at-ta'am Allah ce masihu fa ka duba da yazo mai da martanin sai ce mal masihu ibn maryam mal masihu bai ce ma masihu kadai ba sai ce masihu dan maryamu ba dan a nuna ma waye uwarsa maryam ce ba Allah ba ne mal masihu bin maryama illa rasulun masihu dan maryama ba kowa ba ne face manzo ne kad khalat min qablihi rusul kuma manzanni sun gabace shi ba shi kadai bane ma cikin manzanni wa ummuhu siddiqa mamarsa siddiqa ce ita ce na maryam kana ya akulani ta'ama sun kasance su biyun duka suna cin abinci Allah ku baya ci Allah ku baya sha dan bai da bukatar ci bai da bukatar sha to idan Allah ne masihu in banda matuka da warwara wani lokacin a ce Allah ne ko ku ji ba wani lokacin su ce Allah ne wani lokacin su ce dan Allah ne Allah Allah isa allah maryamu ma allah wannan kaga akwai tufka da warwara to kaga dan adam ne yana cin abinci yana sha yana jin yunwa yana yin talauci yana jin zaki yana jin ɗanɗano so mutum ne ba allah ba ne isa dan maryam cewa allah ne shi fada da musulunci ne ya shari'ar musulunci ne cewa shi dan Allah ne ma haka fada da musulunci ne ƙaryata alƙur'ani to Allah ya tsarkake kansa dangane da abin da ake danganta shi gare shi da wanda suka ce ma uzairu ibn Allah wai uzairu dan Allah ne mattakhadha Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سيتي مين سبحانه وأما يشركون ما اتخذ الله من ولد الله يشوف بيريك فدابا الله بايد دا يتميمي تأتشين قرآني وما كان معه من إله da waɗanda kuma suke cewa isa Allah ne ko wani Allah ne to Allah bai da wani Allah kuma a tare shi shi kaɗai ne idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq in har akwai wani Allah tare da Allah to kenan kowane Allah zai tafi da abin da ya halitta eh wannan ce ni na halitta sama kaka sake mu magana akan harkar sama wannan ce ni ne ƙasa wannan ce a yi ruwa a gari kaza wannan kuma tun da shi ma Allah ne matsayin su ɗaya ne ya ce ba za a yi ba sai a yi ta jayayya shi yasa ba a sarki biyu ai ka duba mu ma ba dan adam ba a shugaba guda biyu sai dai a yi ɗaya dan a samu unity of control wajen control a rinka samun wato haɗuwar kai a wajen ba da umarni da command wala ala ba'dhum ala ba'd to da kuma wani Allah ya fi wani Allah Allah ya ce tsarki ya tabbata gare shi dangane da abin da ake shirka da shi so ya jama'a masihu ba dan Allah bane kuma masihu ba Allah bane masihu dan adam masihu annabi ne cikin annabawan Allah هذه هي العقيدة الصحيحة السليمة من شوائب الشرك والبدع ita ce aƙida ingantacciya tatacciya wanda ta kubuta daga dukkan sofani na shirka ko bid'a ku yadda da wannan ku yi imani da wannan sai Allah ya ce me kuma بديع السماوات والأرض haka أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Allah ya ce badi'u samawati wal ard shi fa shi Allah shine ya kirkiri kalmar badi' mubdi' me mubdi' wanda ifari halitta min ghairi misalin sabiq ya fare halitta abu ba tare da ya kwafa a wajen wani ba bai taba gani wajen wani ba to waye wani kafinta yana yin kujera ne sai da ya ganta a hoto ko aka gaya masa irin ta amma Allah da ya zo halittar sammai da kasai bai kwafo a wani wuri ba shine badi'a to Allah shi ya kirkiri halittar sammai da kasai la ala misalin sabak ba tare da wani misali da ya gabata ba anna yakunu lahu waladu to wai yaya kaka za a ce wai yana da ɗa kuma walam takun lahu sahiba ba shi da sahiba ba shi da zauja kenan ba da mata ya za a samu ɗa Allah ya ce a ce wai Allah zai samu ɗa to me zai yi da ɗan tabaraka wa ta'ala wa khalaqa kulla shay Allah fa shi ya halicci komai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine masani akan dukkan komai ba abin da ya ɓoye gare shi tabaraka wa ta'ala sai ya ce mi ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ha.
وهو على كل ku شيء duba وكيل yadda Allah yake ta maimaita wannan saboda maganar tauhidi ne yana ta maimaita kalmomin saboda Allah baya son shirka duk bayanin da yayi an ya wadatar amma sai sake ta zalikumullahu rabbukum wancanin ku shine ubangijin ku Allah mai wannan sifofi da suka gabata to shine Allah la ilaha illahu babu abun bautawa da dacewa babu abun bautawa da cancanta in ba shi ba tabaraka wa ta'ala la ilaha illahu sai sake cewa khaliqu kulli shay ya Allah kai bayani shine mahalicin komai kaga yace khaliqu kulli shay a can gurin yace wa khalaqa kulli shay a wata ayar yace yace wa khalaqa kulli shay'in fa qaddarahu taqdira ya sake cewa shine mahalicin komai fabudu to ku bauta masa shi shi kadai ku yi masa da'a da bauta shi shi kadai wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine wakili akan komai shine mai tsare komai bil hibzi wat tadbiri fihi ya tsare abu kuma ya tsara shi cikin sifofinsa kuma sai ce me
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير shi dai Allah nan shine wanda ke la tubu- tudu- tudrikuhu al-absar al-absar jam'i ne na basar gannai ko gani ko ido ko duk abin da yake iya hango wani abu baya iya ganin Allah baya iya riskar Allah ma'ana ka iya ce kalmar idrak tana nufin riska a ganshi a riske shi gaba ɗayansa ba a iya yi ido dai dukkan wani abin da yake gani bai isa ga ubangiji ganin da zai riske shi ba tabaraka wa ta'ala wa huwa yudrikul absar Allah shine yake ganin kuma yake riskan waɗannan al-absar idanuwa ko ababen gani gaba daya kai baka ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar ba a ganinsa shi yana gani ai an gama da kai an gama da kai ana ganin ka ɗaka da waje ba ruwansa da rigarka ko hularka to shi ya yi ka annabi adam malam alaihi salatu wassalam aka ce ubangiji da hannunsa mai girma da daraja da sharaf hannun da ya dace da shi da taɓo ya halici annabi adam asalin ɗan adam ke yumɓu taɓo da wajawa suke yin tukwane wanda in ya bushe aka kwankwashe shi zaka je yana kwankwan da haka aka yi kamar yadda yara suke yin mutum mutumi da ƙasa da shi fa aka yi annabi adam alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da shi kun ya kasance fakana ya busa masa rai kawai ya miƙe ya zama dan adam dan a nuna masa ƙarfin ƙudurar ubangiji ya masa wa khalaqa minha zawjaha bayan an halicce shi aka samu nan kashin hakarkarin sa aka katsa wani abu aka kankara kashi na hakarkari ribs a jiki aka kankara aka halitta masa matarsa Hawwa dan a nuna ma isa in dan kana ganin wancan an yi shi da taba da turbaya da yumbu ko to ga wani mutum din an dade yin sa jinsin mace shi kuma sai aka yi shi a jikin namiji wannan shine yake nuna maka ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd babu maganan kallabi tsakanin rauna babu namiji dai ya riga ya wuce mace sai da aka yi namiji da ba mace muna fa da bukatar su matan ko kuwa ana da bukatar su amma da babu ita sai daga baya aka zo aka yi ta kuma da aka zo aka yi ta din malam sinadarin da aka yi na farkon baban nata ba da shi aka yi ta ba kaga wannan bari ka ga kudurar ubangiji da ya zo ƙara wata halittar sai su da wani sinadarin daban wato wato wato wato attahannun nuna ƙwarewa wajen halittar wancan aka yi shi da turbaya wanda aka kankari ko aka yagi kashin haƙarƙarin annabi adam da shi aka halicci hawa'u da aka zo shi kuma waɗanda za a halitta sauran 'ya'yan sai aka ainihin yi su da ruwan mani a shi kenan ba wai wani wai yanzu yana cewa wai yanzu wai bayan an mutu an je an binne mutane kuma a ce wai Allah wai zai tashi mutane ana deceiving mutane ana yaudarar su kaga gaja ko mara lissafi mara hankali ai wannan ma gwanda ma gaja ma gwanda ma loko ma akai shi Allah da yawancin aikin tun farko shine wayin ka mutu wanda yawancin aikin in akwai wahala wanne ne yafi wahala yin wannan ne yafi wahala قل الذي أنشأكم أول مرة wanda ya fare ku tun farko Allah nan shine kuma zai tashe ku karo na biyu fa in dalla hada ala shay fa inna ma yadullu ala qudrati Allah wa jabarutihi tabaraka wa ta'ala huwa al-latif al-khabir Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake al-latif mai tausasawa al-khabir mai kuma ba da labari akan duk abin da yake gudana kuma ku sani cewa la tudrikuhul absar lalle fagannai ba sa riskar ubangiji li'azamihi ko li'azamatihi wa li jalalatihi ko wa li jalalihi wa li jabrutihi da matsayinsa da girmansa da ɗaukakarsa ya fi ƙarfin wannan naked eyes ya gani annabi musa ai ya ce yana so ya ga allah ka san yanzu an yi lokacin da wasu suna zuwa su ce wai ai su sun ma su direct ma suka je wajen allah ma suka karbo ah to ba a nan aka samu wanda ya ce yana yi wa allah wasiƙa ba ka duba malam zindikanci irin wannan wasiƙa wannan subhanallah alazim wani abu sai garin nan malam kuma ya fito kafafen watsa labari kuma yana faɗa kuma wai takarda yake zama i rubuta ta ya aika wa Allah kuma ya masa reply ya aka yi wai a ruwa yake jefa wani wanda ba duk za ka yi masa wasiƙa ku lura da wani magana wanda za ka rubuta masa wasiƙa ka aika masa ai bai san abin da ke cikin wasiƙar ba sai ya je ya buɗe ko to kaga wannan yana nuna cewa a aƙidarsa akwai abin da Allah bai sani ba to kaga wannan za a ɗora shi a faifayi a baje shi ba zai je ko ina ba amma abin tausayi wannan mutum ya wuce yana tsalla wani ya bi shi mai wannan aƙidar da tsaya ka yi wa kanka adalci yanzu saboda baka san wata magana ba zan iya daukan takarda rubuta ma wasiƙa in baka saboda baka san abin da ke cikin zuciyata ba in ka san abin da ke cikin zuciyata na rubuta ma takarda sannan kuma duk ƙwarewarka in na kai ma wasiƙa ya dai dole ka bude ka karanta inda ka isa to da ka bude wasiƙar mana wannan fa shine fa abin da yake tabbata akan ubangiji to akwai masu cewa ma suna ganin shi yasa wallahi malam duk wanda Allah ya taimake shi ya zama ahlus sunna ya gode wa Allah wallahi ba wallahi malam ba kudi ne yake bada wannan gane wannan hanyar ba ba kuma dabara ba ko wayo ba wato tofiki ne na ubangiji ka tausaya wa yan uwanka irin ka min bani jildatika waɗanda suka halaka suka tabe malam ba su gane wannan jawabin sun shiga sun yi wani wurin da ba ga gaskiya amma sun kasa gane ta mutum ya zo yana bautawa dan adam dan adam dan adam aljanun nan da ba a ganin su kowa ya san aljanun nan ba a ganin su manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka ba mu riwaya hadisi sahihi ya je ya yi musu wa'azi wata rana ya je zai wa'azi sai ya kewaye wani guri da itace ya kewaye kewaye ya ce abokin tafiyar su cikin sabo ya ce kai kaka tsallako nan ka tsaya daga can wannan iyakacin duk wurin aljanu shi yake zuwa ke masa wazi sai ga wani mutum ya zo ya ce wai aljanu wai suna fada yana zuwa musu wai alƙalanci wai shi yana zama ma yi magana da su saboda ya samu nakashin miya a wajen mata da za su yi ta kawo masa matsalolin aljanu kuma mutane kuma suka yadda kaga anan guri yana nuna cewa shi ma matsayinsa iri ɗaya ne da na manzan Allah wato akwai abin da ba za a zo a gaya maka shi directly ba amma sai a gaya maka shi indirectly dan ka san shi ma din yana da wani matsayi suna da tarayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani matsayi da Allah ya bashi to suna nan yan bid'an nan duk wanda aka dauko maka shi aka dora ma shi a fefai ana ma bayanin barnar da yake yi hankali ma bai zai dauka ba akwai wanda ma ya faɗa wa mutane yau a nan garin duk anan garin duk wannan bid'ar fa bata wuce garin nan ba yace shi fa shi fa nasu waliyin ma in gan sai ba shi hadiri ma in yazo wallahi sai ya ga dama yake saukar da ruwa yanzu yanzu hadirin nan zai zo in mutanen Kano sun bata mai sai tura shi gwarzo ko ya tura shi dan batta duk an gaya mutane a garin kuma da sunan addini wai da sunan wai wai san Allah san annabi wani ma faɗa ya duk wanda yana nan fa a kasar fa sun faɗa karku dauka sun karanta mutanen su ne suna gaya musu karamar waliyansu yace zunubal alami law shi'tu mashaituha anhum zunuban duniya gaba daya wannan wani wali ne bai ji bada wali yace zunuban duniya duniya ba ba na Kano ba duniya gaba ɗaya zunuba alami laushi itu da naga dama mahautu ha anhum zan yafe musu gaba ɗaya ta yanzu wanda ya faɗi wannan zai iya yafe zunubin duniya gaba ɗaya kai ka isa ka hana shi yafe zunubin yan ɗari ƙasa to shi yasa suke cewa duk wanda ya bi su ya tsira haka wannan bai da bukatar ma wani wata babbar riga da zai zo ya lodi ya shigar da mutanensa to ya ce in ya ga dama da zubin ma yana yafewa to barin ba ku aya kuma Allah ya gaya mana cikin Qur'ani aran ma wala yakfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba wanda yake gafarta zunubi in ba Allah ba in dai kaga wani ya gafarta zunubi to Allah ne kuma ga magana da Allah faɗa ga magana da wani wali kuma ya faɗa kuma an yi magana ta to ai hasada ake musu Allah ne ya ba su wai matsayi ne Allah ya ba shi yana yafe zunubin duniya gaba daya ka duba tufka da warwara to shi yasa ko karatun aka zo ba a fasara shi daidai haka ake ɗiban sa da gudu yadda ka san wato yadda ka san wato wato jirgi zai tashi wu qala Allah ta'ala Allah ya ce kaza Allah ya yi kaza saboda ba za a tsaya a yi wa mutane sharhi da bayani dalla dalla yadda za su fahimta su gane ba amma in ba haka ba ya kamata idan an zo kan wannan ayar da take bayanin cewa ba wanda yake yafe zunubi in ba Allah ba to a ban kaga waɗannan littattafan da suka faɗi wannan barna da wannan tabargaza a yi wa mutane bayani a ce wannan ba daidai ba ne kuma sai aka fa doka wai duk wanda ya buɗe baki ya ce wa shehinsa ko malamin sa wai don me yasa kaza to bai zai rabauta ba ba za ka rabauta kai da ka je kai wata tambaya ta rashin hankali malam haka ake bautar da mutane a ƙasar nan malam a cire mutane daga ainihin wato hayyacinsu daga tunaninsu to da awar tauhidi malam idan ta zo ba a daga kafa bayani ake dalla dalla ina ba wani rufe rufe yanzu zan kaga lokaci ne a duniya da kowa ke tallata tsiyarsa kowane matsiyaci yana faɗan tsiyarsa to kai da kake kan gaskiya sai ka ɓoye gaskiya ba wani abin da za a ɓoye abin da za a ɓoye Allah ya ganar da mu fatan mu wanda bai fahimta ba Allah ya ganar da shi mazhabin ahlus sunna mazhabi na ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar da cewa za a ga Allah tabaraka wa ta'ala ayanan kiru da muzu za a gan shi amma a kiyama ba a duniya ba wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskokin ranar tashin alkiyama suna cikin ni'ima suna kuma kallon ubangijinsu za su ga Allah tabaraka wa ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun ثم إنهم لصال الجحيم Allah ya ce ranar tashin alkiyama akwai wanda za a musu hijabi ba za su ga Allah ba ashe kuma akwai wanda za su ga Allah kenan in an ce wasu za a hana su ganin Allah to wasu kuma za su gan shi kenan Allah ya faɗa kuma manzan Allah ya faɗa a hadisi sahihi cewa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai zo yayi tajalli a cikin aljanna yan aljanna za su ga Allah ya ce innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara laylatal badr yace za ku ga ubangijinku da sannu ranar tashi alkiyama kamar yadda kuke ganin wata daren haskensa sha uku sha hudu sha biyar la tudammuna fi ru'yatihi ba kwa turere ne yar juna wajen ganin wata ko to haka za ku ga Allah ayanan kiru da muzu ganin annabin tsohuwa za ku ga Allah amma a nan duniya a a a a annabi Musa ya ce zai ga Allah قال رب أرني أنظر إليك ya ce ya ubangiji ina son ganinka kala lan tarani Allah ya ce to kai fa ba za ka gani ba wannan lan din har abada a duniya dai ba za ka gani ba wannan annabi ne fa annabi mursali kuma annabin ma kalimullah me kalimullah wanda yi wa Allah magana dan annabi Musa ya yi magana da Allah babu tafinta a tsakaninsu ko jibrilu cire shi aka aka ajiye shi ake wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana amma a nan gurin watakila annabi Musa ya ga wacce alfarmar ce sai ya ce kuma yana so zai ga Allah Allah ce to lantara ne ba za ga ba amma an ka matsa walakin inzur ila aljabali duba wannan dutsen fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan dai kaga dutsen yanda yake yayi istiqrari ya tabbata a yanda yake to da sannu zaka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa yayin da ubangijin ka yi tajalli akan wannan dutse me tajalli aka ce hasken ubangiji Allah ya fitar da hasken shi bai wuce kafa allura ba akan dutsen wannan hasken ya riddige dutsen gaba ki ɗaya zama auduga ko ya zama toka wa kharra musa sa'iqa take annabi Musa ya faɗi sumamme yana farkawa ya ce ya ubangiji tsarki ya tabbata gare ka na tuba kuma ni ne na farkon masu miƙa wuya na yadda na sallawa wane mutum lamarin Allah ba wasa kuma haka Allah ya ga dama ya ce ba za a gan shi a duniya ba wani kuma ya isa ya ce dole sai an gan shi ba za a gan shi ba ko kuwa haka ya ga dama wani zai ce wai dan me مالك رضي الله تعالى عنه رحمه الله أقرقشين آية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يتي لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب da ba dan a ce mumine za su ga ubangijin su ran tashi alkiyama ba ko to da Allah bai aibanta kafirai cewa zai hana su ganin Allah ba da ba a yi musu gorin ba za su ga Allah ba su kafirai da akwai wanda kuma suke cewa har alahiran ma ba za a gan shi ba suka yi aiki kuma da wannan aya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar suka dauko wacce aya suka dada dannawa ita ma lan tarani ba za ka taba gani na ba suka ce daga nan har abada ba a ganin Allah ba za a taba ganin Allah ba to shine malamai suka ce duk wanda ya ce ba zai ba za a ga Allah ba shine ba zai ga Allah amma annabi ya nuna wa mutane cewa za su ga Allah ko manzo Allah bai ga Allah ba da Isra'i da Mi'raji da aka yi da manzo Allah zance mafi inganci manzo Allah bai ga Allah ba dan saboda akwai waɗanda suna ganin cewar annabi ya ga Allah eh ko a rediyo araha kyauta zaka ji wani yana faɗa shi ya gani yake yaban annabi yayi da na aisha ta ce duk wanda ya ce annabi ya ga Allah faqad azama ala Allah firya yayi wa Allah babban ƙarya Abu Dharr al-Ghifari ya tambayi manzo Allah ya ce ya manzo Allah wai shin ka ga Allah manzo Allah ya ce ban gan shi ba ya ce haske ya hana in gan shi ba zan iya ganin shi ba wannan hadisai ne sai ya ingantattu amma Allah ya nuna masa shi a zuciyarsa amma ido da ido annabi bai ga Allah ba wannan shine zance mafi inganci dangane da ru'yatullah magana ru'yatullah din littafai malam akai babi babi da yawa a cikin babubukan tauhidi amma dai wannan shine madara tataccen ra'ayi na ahlus sunna akan ganin Allah ba mamaki in kun shiga za ku ji wasu maganganun ba waɗannan ba wata rana riwaya ta zo daga Jabir ibn Abdullah riwayar Imam al-Bukhari a kitabut tafsir تفسير سورة قاف ماذا إنكم سترون ربكم عيانا كوفا جماعة ذافك وبنجيجن كوفا كيرودا مزو شيني عيانا ذاكو الله so ko mun yadda din cewa za mu ga Allah sai dai kalmar al-idrak ba gani kadai take nufi ba al-idrak kamar da Imam al-Baghawi ya faɗa ya ce annal idrak wal wuqufu ala kulli shay wal ihatati bihi wato ka ga abu ka ganshi ka kare mai gani to Allah ba a ganin sa a kare masa gani malamai suka ce ko a kiyamar ma ba a ganin Allah a kare mai gani a kure masa gani kamar yadda namiji zai ga matarsa daka da waje ko ya ga ɗansa daka da waje Allah za a ganshi amma ba gani na karewa gaba ɗaya ba shi yasa wasu suka ce hatta a kiyamar aya tana aiki la tudrikul absar wato gani na idraki gaba ɗaya yanzu za ka iya ajiye mutum ka duba shi ko ta ina da ko ina suka gan shi to Allah ba a yi masa wannan ya fi karfin a yi masa wannan akwai al-ru'ya abu guda biyu ne a larabci akwai al-idrak al-idrak shine ganin kwakwaf al-ru'ya kuma just normal gani sin haka ka ga abu ana iya samun ru'ya bila idrak ka ga abu ba kai idraki ba amma ba yadda za a idraki babu ru'ya isa can Allah ke cewa wala yuhituna bihi ilma ina Allah ba a ihata da shi a kewaye akan lamarin ubangiji a san shi ta ko'ina la la tuhitu bihi al-absaru kamar da sa'id ibn al-musayyib ya faɗa yace kallat imamu ata ya ce kallat absarul makhluqin anil ihata idanun halitta gaba ɗaya ba su isa su game ganin Allah ba gaba ɗaya wane mutum Abdullahi dan Abbas a duniya ya ce fasara la tudriku al absaru fi dunya amma wa huwa yura fil akhirah kenan cikin sabban suke ganin za a ga Allah a lahira akwai Abdullahi ibn Abbas wa huwa yudriku al absar Allah yana ganin kowa yana ji yana gani duk abin da ake yi hatta tururuwa da take kan bakin dutse tana tafiya Allah yana ganin ta to sai aya ta ƙarshe sai Allah ya ce me
قد جاءكم بصائر من ربكم na'am فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها na'am وما أنا عليكم بحفيظ Allah ya ce qad ja'akum basair min rabbikum jama'a hakika hujjoji fa sun zo muku daga ubangijin an yi muku wa'azi tunda aka zo ana karanta ayoyin nan dalilai ake nuna mana na samuwar Allah tabaraka wa ta'ala su basair al-hujaj wal barahin min rabbikum qad ja'akum ja'atkum wa wasalat ilaykum sun zo muku sun isa gare ku faman absara fali nafsihi wanda ya gani yayi aiki da shi arafaha wa amana biha fali nafsihi dan kansa wannan uwa mana amiya wanda kuma ya makantar da kansa fa alaiha shi ma dai ai fali nafsihi ay man amiya an- anha falam ya'rifa wa lam yusaddiqha fa alaiha wanda ya makance wa gaskiya ya ki ya gane gaskiya ya ki ya gaskata gaskiya yayi wa kansa فلنفسه ضرا ووبال العمى عليه كان سيتوتا كما مصيبة كو أزابر كو حسارا ما كانت تاشا فيشي وما أنا عليكم بحفيظ maza Allah ya ce maza Allah ya gaya musu cewa shi ba mai kiyaye su ba ne ai ma ana alaikum bi raqib ni ba mai muraqaba ku bane ko mai irga ayyukan ku bane ina lissafa kun yi kaza ba ku yi kaza ba inna ma ana rasulun ilaikum ni manzo ne kawai gare ku uballighukum risalati rabbi ina isan muku da sakon ubangiji na tabaraka wa ta'ala amma Allah shine alhafizu alaikum fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahim la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis samai wala yakhfa alaihi shay'un min af'alikum babu wani abu cikin aikin ku da zai koya wa Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuttuba harshe Allah ya mana afuwa da rangwame subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yana da sh- yana shaye shaye yayi yayi ko sun yi sun yi ya daina ya ki ya daina shine yake neman dan wannan majalisi mai albarka da su taimaka masa su dafa masa da addu'a Allah ya sa wannan yaro ya daina shaye-shaye muna fatan Allah ya sa ya daina Allah kuma ya ba ku ikon fin karfin sa ya daina din akwai hanyoyi da yawa da ake sa mutum ya daina yin shaye-shaye din da cewa wannan ya zama wani ruwan dare abu ne da yanzu mutane suna yin sa har mata ma suna yi har matan aure ma suna yi so bayan addu'a kar a zo a bashi yana ta yi kuma ana ta addu'a kuma ba a dakatar da shi ba sai a ga da suwa yake alaka yake shaye-shaye dole yana da abokanai to a hana shi alaka da abokanan in yana zuwa wani wuri ne a takaice zuwansa wani wurin a shagaltar da shi da wasu ayyuka akwai makarantu a sa shi a makaranta wanda zai je ta karatu yanzu duk wanda yake shaye-shaye duk inda aka samu ƙwararren mahaddacin ƙur'ani makarancin ƙur'ani aka hada shi da shi ya rike masa wuta to bai da ma lokacin da zai je busa tabar ko namu a ba shi abinci a ɗauki nauyin kula da lafiyarsa a ce karatun kurin zai yi amma a tilasta masa to bai samu ma lokacin ba da zai ci amma tsakani da Allah baka tafiya ɗanka masallaci baka sa shi a makarantar islamiyya ba baka kulla alakarsa da wani malami a unguwa ba baka ce ina so rinka ganin ka a masallaci kaza muna sallah ba ko kuma ka faɗa din baka sa ido ba akai ko kuma ka sa idan baka sa karfin ka na uba akai ba ba dole wasu zo su ɗebe shi ba sannan kuma a garin da akwai 'yan gidaje haka da ake ɗan ladabtar da mutane ƙwarai da gaske wani akwai yaron da aka kawo shi daga daga wata jiha ina gani jar aka kawo shi yaron ba magana an ce ya kashe mutane ma da yawa ce wai sun ji ana nan usman bin affan wane ne wane ne wane ne ya kawo mana shi wai zai karatu na ce a hannun wa mutumin da ya je babbage mutane a ce wai kaza kaza wai wai to daman da ya zo ma ma ana magana ma kawai juya baya haka kawai iya uban yana magana kawai kuma uban babba ne wani ko minista ne ko menene a can amma yana son addini wallahi yaran haka ya kura uban ya gama jawabinsa ya gama jawabi ya ce to zai tafi sama masa guri duk abin da ake da bukata na kula da rayuwarsa abincinsa kaza kaza ce a ina ganin wannan fatukun na baya da sha'awar karatun ne ya ce gaskiya bai da shi na ce to a garin nan muna da gidaje a je a kai shi a nike shi ya laushi tukun sai a kawo mana shi ba da gaske shi za a iya sarrafa shi na ce a guje kuwa a guje dan adam ne dan uwansa zai gara shi iya gari wallahi nake gaya maka haka haka je nasa aka raka su aka kai shi to ba shedani bane ba a kai shi yana shiga suka fara tafkarsa tukunna janye shi aka samu karfi aka danna masa turu aka ba shi allo aka ce rike Allah daga alifun alu an baki wauzal ko ba ka ba daga a'uzu ba alu baki lallan hakuri wallahi da shi aka fara dasa masa alu an baki wauzal ba alu baki wallahi ka suka yi ta'auna masa daga nan ya fara bai iya komai ba babu kayan shaye-shaye abinci ma sai abin nan wanka in za su je malam sai dai su tafi su su biyu wanka in zai je wanka in zai je kashi sai dai su je da dan uwansa da turun nan a kafa da karfi a daure ya je ya tsuguna dan uwansa yana tsaye yana jiran su kai kai sauri ma da Allah Allah da ke gaya maka kai wani abu sai garin nan mala akwai tsaya tare ba wai magana a sake shi je kashi ya dawo kuma in ma wanka za a yi sai dai a je ɗayan yana tsaye ɗaya yana ko ko su yi tare ko kuma ɗaya na abin da haka haka in sun zo kwanciya da wannan karfan za su kwanta kuma duk inda za su je tare za su haka suka jibge shi tukunne kwashi wajen shekara an gaya yaron na ya samu izuzuka masu yawa wallahi ranar da aka sako shi da ya zo gaishe ni sai da ya tsuguna har ƙasa har ƙasa mala ina na gajiya na ce lafiya kalau ya yi gida ya ja gashi ɗan katarin duk da cewa su waɗannan gidajen suna yin wasu abubuwa da bai kamata su yi wa ɗan adam ba amma ɗan adam ɗin shi ma yana yin abin da bai kamata yi ba to ko ba komai dai ko mutum zai dawo to alhamdulillah da ya samu qur'ani ta za ga mutum yana karanta qur'ani akwai wanda suke hadda hadda wallahi suke so duk wanda ya zo ya fantare muku ni ina baku shawara wallahi ku mika shi wannan wurin Allah kuwa to da zai je je ma bala'i zai shaye shaye kashe wani ba ka je ka ajiye shi kuɗi ne ake biya kai mai abinci ba za su fashe da yunwa ya mutu ba amma fa zai fayi karatu kuma ba abin da zai sai karatun ba wani labari karatun shine kawai da ya dawo na ga yaji jiki na ce to a kai shi gida je dan warware tukunna ya dan abin nan ya ce ai ya mike ma da kansa uban ya bugo ya ce malam Allah ya albarka yaro fa yi lafiya na ce to kaga alhamdulillah mu yanzu da mu ne da ya tsallaka ya wani gurin ina zan iya yi da shi ya kace in zo masallacin masa karatu ne in ya ga dama ya dauka in ya ga dama ya bar mun kayana so ina baka shawara da Allah idan har dai kuna da dama ya zo ita muku wannan shaye-shayen kar a ce wai an miƙa malamai addu'a kurin a bar yaro yana ta iskanci anguwa a kyale shi ku kai shi gurin waɗanda suka iya magani iskancin su casa shi yawwa don ya daina amma fa wannan fahimta ta ne wani daga cikin ku zai iya saba mu ya ga bai yadda ba ka ce ka rike ra'ayin ka rike nawa shikenan ba aya na ja ba ba hadisi na ja ba anan fahimta ta ne yawwa wai wannan yana tambaya shi kuma wai wani ya mutu wai bayan ya mutu wai ana ci gaba da karban salarinsa to wai shi ne yake tambaya wai wannan kuɗi ya magana illa ne karban ko dai ya ne ne Allah stars amma mana duk wanda wani ya mutu yake ci gaba da karban salarinsa inda salari sunan albashi ba abinda gwamnati ta ware na debt benefit ba akwai kuɗi da ake warwa in mutu ya mutu amma kuɗin albashi ya mutu watakila gwamnatin ba sani ba ko ma'aikata ba sani ba aka ji ana karba to ana karban haram ko kamfani ne ko ma'aikata ne ko ina haram ne sai ina baka shawara tun ranar da ya mutu ka je ka rubuta ka tattara wannan kuɗi ka biya in babu kuma ka je ka nemi sulhu da shugaban ma'aikatar in ba ka ba ina jiye maka tsoron gamuwarka da Allah da wannan haƙƙi da ka je ka ci wadda ba naka ba wani bawan Allah ya rubuto takarda shi kuma waka ya rubuto al-yawma yace al-yawma yawmu farahina ban ce zan yi gyara a ciki ba akwai yan kurakurai amma ya kokari kuma muna goyon bayan wannan ɗaliban ilimi su rinka kokarin rubuta waka da larabci al-yawma yawmu farahina ahlal islami farihna ala sulhi wal imani allafa Allahu baina qulubina wa kunna firqani qa'idina ala shafa hufratin minan nirani فأنجانا الله فصرنا إخواني سابقين إلى نور خير الدارين اللهم ألف بين المسلمين يا yi kokari akwai yan kurakurai haka na ka'idoji na waka wanda yayi muna fatan Allah ya taimake kai sa ka fi haka da ƙarshe ce barakallahu fi tashji'an laka wa li ghayrika eh malamin menene hukuncin mata masu saka turare manzo Allah ya hana mace ta sa turare irin na maza mai kanshi amma akwai turare na mata wanda bai da kanshin da yake tashi wani ya ji manzo Allah ya ce duk wacce ta sanya turare aka ji kanshinta ko dan a ji kanshinta ayyuma mar'atin istatarat thumma kharajat min baitiha liyajidu rihaha fa hiya zaniya duk matar da wato ta shafa turare kuma ta fita daga gidan mijinta don aji kanshinta to mazinaciya ce to kuma ana samun wannan mata za su fita su gabza turare su fita da shi wannan haramun ne ya kamata ku kiyaye an sha faɗa ana yin bayani duk matan musulmi galiban dai in dai ba wanda suke fama da jahilci ba sun san rashin halaccin mutum ya fesa turare ya fita saboda turare yana tada sha'awar namiji turare yana tada sha'awar namiji haka kuma shi ma namiji musamman kamar wato wato malamai na islamiyya wanda suke karantar da mata to in dai mutum zai je gaban mata kai ya rinka sanya turare mai karfi ya rinka tsayawa gaban mata yana karantar da saboda ina ta da sha'awa to ba ce mutum ya je yana wari ba amma sai sa turaren haka wato gentle turare ba ba ba ba, ba turare wanda yake yayi abin nan ba wanda dai zai zama khafif wanda ba shi da karfi saboda kar ya zo ya fitina wata daga cikin mata wanda wannan yana da kyau mu kiyaye kwarai da gaske wannan bawan Allah ya ce malam da Allah ina neman ƙarin bayani ne dangane da sauraron kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe ya ce kuma na ɗan bi malamai na ɗan tuntuɓe su wasu malaman dai sun ce mun dai haramun ne amma wasu sun ce mun haramun ɗin ne amma dai kuma gaskiya faɗan adam yana da buƙatar nishaɗi to Allah ya sauki to kaji ba daidai bane dan uwana jin kida haramun ne ga halatta ba a ji kida akwai nasoshi Sheikh Nasiruddin Albani yayi littafi guda mai suna Taharimu alati tarab gaba ɗaya littafi ne da yake magana akan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da bage-bage da hadisai da ayoyi da malamai da suke ta maganganu akan haramcin kiɗa su gazali ne suke ƙoƙarin halattawa da wasu malamai 'yan duniya haka waɗanda suke da son zuciya amma zance mafi inganci haramun ne kiɗa da wake-wake da jinsu ya kamata ka kiyaye sa'id ibn musayyib kwasan basri a cikin bukhari ya ruwaito cewa duk wanda ke jin kiɗa to ana jiya masa tsoron zai mutuwa ta munafukai ya mutu yana munafuki to yana da kyau mutum ya kiyaye wannan wanda ake yi a rediyoyi da waye-waye in ka ji kawai ka rage fawa ko wanda ake sawa a waya karka ji kakka yadda ka sa kiɗa kana ji kana lalata rayuwarka ne kuma kana daɗa nesanta kanka da Allah duk wanda yake kunna kiɗa ya ji to kamar yana sanya wani abu ne da zai zama shamaki tsakaninsa da ubangijin shi kiɗa haɗari ne kiɗa haɗari ne kuma malamai suna faɗa cewa duk mai jin kiɗa to za ka ga kuma yana nisa da ƙur'ani kuma ko yana ƙoƙarin yin ƙur'anin ƙur'anin shi baya zama ne da kiɗa ka ku mafi girma mafi albarkar abin da mutum musulmi yake so ya samu a rayuwarsa shine ƙur'ani to tun da ka zo ka shimfiɗa ƙur'ani ka shimfiɗa kiɗa to kiɗan ya danne gurin da ƙur'anin zai zauna to kar ku wannan abin da ake ana sawa a kafafen watsa labarai a awa biyu ana kiɗa wai wai a shakata a kyakyata a more a yi waye waye wai entertainment jin daɗi wallahi halaka ne halaka ne yanzu malami da yake malamin Allah a zo a tambaye shi ya ce wai haramun ne amma dai ɗan adam yana son nishaɗi yanzu kaga inda kai mai wayo ne sai ya zo ya ce ma giya ma haramun ne amma dai in kai nishaɗi ka sha ta in kai mai wayo ne in yi sosai baka fata ya ce gaskiya zina ma haramun ne amma dai ai mutum yana son nishadi ya je dan taba kaɗan ko ba haka bane ba akwai wanda zai zo ya ga wata mace wanda ba ta sama kyakkyawa lafiyayya ce ba ya so kowa yana so ita ma tana so shi ma yana so amma me yake hana ayi Allah ya hana shi yasa ake kin abun a dole so duk wanda zai zo baka irin wannan gurguwar fatawa to zai halakar da kai yasa ba kowane malami ne ake zuwa wurinsa ake daukan ilimi ba kuma ba kowane malami ne ake zuwa ake masa fatawa ba akwai malamin da duk abin da ka je halatta maka zai kuma akwai malamin da in ka zo zai baka fatawa ne a irin yadda kake kawai kai mai dan maiko maiko ne mai hali a baka fatawa mai maiko maiko mai dan dama dama in kuma miskini ne kai talaka a baka mai tauri marar daɗi haka zai baka so ba daidai bane ya kamata ku kiyaye ku tsaya akan abin da annabi wannan bawan Allah tambaya ta ƙarshe yake cewa na da tambaya na biya kuɗi da zimmar ƙani na ya je ya yi min aikin hajji ina jin ko yana larurar da ba zai iya zuwa aikin hajjin ba ne ba ya biya a je a yi masa ya ce bayan ya dawo sai na ce masa ya kira ƙanin nasa ya ce wani an yi duk abin da na ce aje a yi ko sai shi kanin sai ce eh an yi amma akwai wata yar matsala fa sai shi mai kudin wanda ya bada kudin aikin hajjin sai ce a wace irin matsala sai yaro ya ce wallahi shi sai da ya shiga garin makka ma sai tuna da wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ka fara yi wa kanka aikin hajji kafin ka yi wa wani na'am ka fara ka saurara ka fara yau kanka aikin hajji kafin ka yi wa wani kuma gaskiya ne mala hadisi ne sahihi hadisin shubruma zala ya ji wani yana aikin hajji yana cewa labbaik Allahumma shubruma ya Allah ka karba aikin hajjin nan ga shubruma sai annabi ya ce kai haka haka kira shi ya ce man shubruma ce waye shubruma sai ce wani dan uwana ne sai annabi ya ce kai din ka taba zuwa kai aikin hajji ne sai ce ban taba zuwa ba sai annabi ya ce to hujja an nafsika thumma an shubruma annabi ya ce kai wa kanka aikin hajji daga baya wata shekarar ka zo ka yi wa shibar ma kaga wani fatawa ce annabi ya bayar haka ne ko ba gaba ne ya ce shi bai ma tuno wani hadisin mai da shiga garin makka ya ce kawai yace kawai sai na yi amfani da wannan hadisi yace malam sai na yi wa kaina hajji yace baɗi in ya samu dama ya je masa yace kuma in bai samu in bai samu sauki ba in bai samu sauki ba ya tura aje a yi masa ko kuma dai shi ya je ya inda hali to wai wannan aikin hajjin akar makallawo da gaske ne aikin hajjin nan na mai kudin nan ne konawa ne aikin hajji kam naka ne tunda daman ai baka ma yi niyyar shi alajin ba tunda tunda ka shigo da ka shigo makkan sai ka ji shi kuma automatically haka malamai suka faɗa duk wanda bai yi aikin hajji ba baya zuwa ya je ya wani duk wanda bai yi aikin hajji ba baya zuwa ya je ya wani shi wanda ya biya ma kuɗin kaga shi yasa ake so mutane su rinka karatu suna zuwa makaranta yanzu da alaji ne dan birni waye mai zuwa yana sauraron ilimi ba zai bayawa wani ya je ma aikin hajji ba sai wanda ya taɓa zuwa to amma kawai sai ya kira shi ya tura shi ce je kai mun saboda bai je makaranta ba kuma ba a tuntubi malamai ba tunda suna da kuɗi watakila ba sai sun tuntubi malamai ba so kai ina ma albishir Allah ya taimake ka aikin hajji ka je ka yi sai dai kuma inda hali ka biya shi kuɗinsa alhamdulillah ko ka je ka biya shi kuɗinsa in babu hali kuma ina kira ga shi alajin ya taimaka ya masa afuwa sa haɗu a can shi ya samu ladan ya biya wa wani ya yi aikin haji kuma tun da ya yi niyya Allah zai ba shi lada amma wannan ka'ida haka annabi ya faɗa kuma ba za a canja ta ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la